أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد yan uwa musulmi wanda muka saba haɗuwa a wannan masallaci na madinatu takawa bin salmanu na yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh insha Allah yau lahadi za mu ci gaba da tafsiri wanda yau ɗin ya daidai da bakwai ko ko shida shida ga watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da sha takwas ga watan hudu miladiyan isa alaihi salam dubu biyu da ishirin da ɗaya za mu ci gaba da tafsirin mu a cikin suratul arab kamar yadda muka saba na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسهرنا بها لتسهرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والسفابع والدم آيات مفصلات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين Na'am, mun faɗa jiya cewa ƙarshen jabbarai haka yake kasancewa dama ba su yi niyyar su karɓi gaskiya ba kwata-kwata shine suke wani kwanje-kwanje duk abin da suka nema na abin da ya shafi na karɓan gaskiya in an musu bayani ma ba yarda suke yi ba ba yarda za su yi ba to amma dai Allah subhanahu wata'ala yakan kawo mu'jizan da duk suka roƙa domin yanke musu hujja kuma da nuna wa al'umma cewa fa ba gaskiyan suke nema ba amma Allah subhanahu wata'ala ya ce lokacin da suka roƙi aya to halakan su alama ta zo kenan saboda ba imani za su ba Allah kuma iya kawo aya ba a imani ba zai halakar da wannan al'umma duk kuma abin da suka nema kalma ɗaya za su iya yi idan aka kawo mu'jizan su ture ta shi ne su ce in haza illa sihirun mubin shi kenan sun ƙaryata maganan kenan don haka mafi yawancin masu neman mu'jizozi bai cika amfanan su ba nan to Allah subhanahu wata'ala ya ce ga abin da suka faɗa suka ce ko ma ne za ka zo mana da ki daga mu'jiza wai dan ka fara wuce zukatanmu shine suka ce likas kara na biya wato ka farauta zukatanmu ka dabance mu wato ka batar mana da hankali shi ne suke nufi da sihiru a nan suka ce kuma na nan zaka bi mumini shi ne Allah ya ce to shi kenan inda sun karyata mu'ujizozi sai kuma suka ga ni'imomi ni'imomin da suka biyo baya shi ne fa arsalna alaihim tufana Allah subhanahu wataala ya ce muka sako musu ruwa mai tsananin yawa mai gudu mai kewaye ko ina da ina ta tufa alma'ul da zai tsafa bi kulle makan ruwan da ya kewaye ko ina ya rufe ko ina lulluɓe ko ina Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu ruwa mai tsananin gaske wanda ya nunnukar da gidajensu ya nunnukar musu da gonakinsu ya lalata musu shukokinsu duk daidan su ji tsoron Allah ba su ji ba wal jarada Allah subhanahu wata'ala ya ce muka turo musu fari shukan da ta ɗan tashi sai abin kirki aka turo fare suka guggutsure ta suka ciccinye ta suka lalata ta duk dai don su imani ba su imani ba wal kumbala muka turo musu ƙwarƙwata a wata fassara a wata fassara kuma aka ce abin da yake fari to duk dai zai yi wasu masu malaman tafsir suka ce kummala din nan fari ne wanda ya bi dan shukan da su fari sun gama cinyewa shi kuma sai ya bi gindin shukan yana kwalkwalewa da kwalkwalewa ya tuttone ta ya lalata ta ya cinye ta ya zama ma ba za ta sake tashi ba masu fassarar cewa kwarkwata ne suka ce a an kawo musu abin da yake tsotse jini shine wato dabban da take tsakanin suturan mutum da jikin mutum ta dan tsotsota ta cicije shi ta tsotse masa jini ta lalata masa fata ta lalata masa halitta duk an yi haka dan ya zama darasi gare su wadda fadi'a muka take musu kwaɗi ka san ruwa da kuma ya dauke yawa to aka halaka sakamakon wannan ruwa Allah ya haifar da kwaɗi suka yi yawa cikin rijiyoyinsu ne cikin kududdufansu ne har cikin gidajensu ne ko ina za ka taka kwaɗo kwaɗo ya tsalle ya buge ma ido ya tsalle ya buge hancin ka in ka buɗe baki za ka yi magana sai kwaɗo ya faɗa ya fita maka baki sai ka amayar da shi tukun haka Allah ya sa musu wannan bala'i duk wai dan su ji tsoron Allah su dawo kan hanya amma bai musu amfani waddama muka suke musu jini ya zamanto komai za su za su ɗiba sai su ga jini ne ruwan shan sun sun ɗiba sai su ga jini komai suka ɗiba sai su ga jini duk dai wannan ba wai in an yi haka shi kenan sai kuma a sake wannan shi kenan ba a'a kowanne aka yi sai sun zo sun roƙi annabi Musa ka roƙa mana ubangijinka saboda alƙawarin da ya maka wallahi za mu yi imani yana ɗauke wannan abin za mu yi imani sai a ɗauke sai su koma kan halin su kowace ɗaya daga cikin waɗannan sai da suka je suka nemi annabi Musa ya roƙi Allah ya ɗauke in ya ɗauke za su yi imani kai har yadda ma zuwa suke cewa ya ayyuha kafiru na ba ma ya ayyuha annabi suke ce masa ba ba ma yadda annabi ba kai masu yarsi ka roƙi ubangiji kan ya ɗauke za mu yi imani to daga faɗin masu yarsi ma ya alama ne na ƙaryatawa na'am ayatin mufassalatin haka muka yi ta kawo musu ayoyi mu'jizu mu'jizozi na wa'azozi dalla dalla ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya amma ina sassaka baru suka yi girman kai suka ki kaga istikbaru wai kai ba kabiru bane ka bai da kanka kabiru istakbara sayyara nafsahu kabiran bai da annahu kana kabiran mutum yana dan yan bai kai ga kawo ba kowa ba ya dauki kansa ya fi karfin a gaya masa gaskiya ya fi karfin ya saurari malamai ya fi karfin ya saurari wani Allah ya kai ya saurari annabawa da sauransu shi ya yanke ma kansa hukunci shine ya san abin da ya dace masu kai girman kai wa kanu qauman mujrimina suka kasance mutane ne masu munanan laifuffuka na'am ولما وقع عليهم الرجل قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد بما عهد عندك لئن كذبت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك ولنرسلن معك بني
Na'am. Allah subhanahu wata'ala ya ce walamma waqa alaihim rijlu lokacin da waɗannan azabu suka saukan musu kamar yadda muka faɗa ba wai kawai haka kawai sai suka sai aka canja a kawo wannan ba sai da suka je wajen annabi Musa qalu suka ce ya Musa ya Musa ud'u lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka bima ahida indaka bisa ga alkawarin da ya maka ka ji irin abin da suke toka da annabi Musa ne ai ubangijin ka yayi maka alkawari in mun yi imani zai yayi zai yayi mana musiba idan muka sake bani Isra'ila zai raba mu da bala'i to za mu ka je ga mu ubangijin ka mun yi alkawari bima ali da indaka bisa ga alkawarin da ya maka la in ka shafta annar rijza wallahi in ka yaye mana wannan musiba lanuminanna laka za mu yi imani gare ka wala nursilanna ma'aka bani isra'il za mu take bani isra'il su je su yi ta yin abin da suka tafi da su yadda kake so nan kawai akwai wani ilmani da ilmahi zuwa ga cewa ba za su yi imani ko kun san ta ina wala nursilanna ma'aka bani isra'il in da imani za su yi za su imani ba bukatar bani isra'ila su bar ma kasar ko ba haka bane balle su da annabi musa dama tabbas da fir'auna yana ci da kafirci da dan gawanci da zalunci aka ce to in dai zai ci gaba da wannan to ya sake bani isra'ila a kwashe su a je a samu wata ƙasa da za a zauna a bauta Allah tsakani da Allah amma cewar su za mu sake ba bani isra'ila yana nuna cewa ba za su yi imani ba domin da za su yi imani to da su kibtawan da bani isra'ila ai duk an zama abu daya to menene kuma na maganar hijira ai hijira ba ba ta taso ba na'am فلما كشفنا عنهم الرجل إلى أجل بالغ إذا هم ينكثون فلما كشفنا عنهم الرجا لوكتين da muka yaye musu musiba ila ajalin hum baliguhu zuwa ga wani ajali da aka ɗauka musu wanda za su kai wato ko ƙarshen rayuwarsu ko ƙarshen wato zamanin dai ma'ana dai an yaye musu musiban nan zuwa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ƙayyade musu idahum yankutuna sai gashi suna warware wannan alƙawari nasu su koma kan abin da suka saba aikatawa na kafirci wato kowace musiba an yaye ta a jira a gani me za su yi bayan haka sai su koma kan abin da suka saba sai a sake kawo wata sabuwa haka aka yi ta yi nan فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين نعم الله سبحانه وتعالى yana yanke mana uzuri ta hanyar ba mu labari yana kuma yanke mu kowa uzuri cewa kar fa ku ɗauka da bani Isra'ila suka yi kafirci haka kawai Allah subhanahu wata'ala da ya ga dama lokacin da suka halakar da ma kawai waɗannan matsafa masu dabo da kawai sai sauƙar musu da azaba to amma Allah subhanahu wata'ala ya ce musu ya bi su bi tadriji ya bi su da sannu sannu zango bayan zango zango bayan zango akan cewa ko za a samu su shirya an gama yanke musu hanzari gaba daya to bayan an gama yanke musu hanzari duk waɗancan ayoyi da mu'jizozi ba su karɓa ba to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce fantaqamna minhum daga nan sai muka musu azaban karshe haka Allah subhanahu wata'ala yake yi idan Allah subhanahu wata'ala ya wa'azar da mutane ta hanya kaza ta hanya kaza ta hanya kaza ta hanya kaza duka suka yi taurin kai to kuma sai share to share wansu share su na karshe ya zo gaba daya fantaqamna minhum sai muka azartar da su fa garaqnahum fil yanni muka nutsar da su a cikin kogin kullum me yasa muka musu haka bi annahum kazzabu bi ayatina saboda sun karyata ayoyin mu mu'jizozin mu kaf ba su yarda da shi ba ayoyi har wanda aka lissafa a takaice kenan tis a ayatin ko wa kazzabu bi ayatina sun karyata mu'jizozin mu wa kanu an hadha sun kasance marasana gabarin imani da waɗannan ayoyi nan وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون نعم الله سبحانه وتعالى يسير وأورثنا القوم الذين يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها sai muka gadar mawutanen da aka mai da su raunana mahudar ranar ƙasa da majan faɗuwanta wato muka gadar raunanan da fir'auna yake raunanawa da yankin ƙasar misar gabaki ɗaya tun gabacinta har yammacinta gabaki ɗaya wannan shine al'adar allah Allah haka yake yi kuma bai zabe gushe ba haka yake yi kulla yawmin huwa fi sha'ani har yau kuma haka yake yi wasu mutane da basu zama kowa ba ba wanda ya san su ba wanda ya san asalin su sai Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka su ya ba su ƙarfi ko na dukiya ko na mulki ko na ilimi ko na menene ya sallaka su akan mutane to sai yanzu yanzu sai fa ya amalu sai ya zuba musu ido ya su kuma ya zafi idan suka amfani da wannan dama da Allah ya ba su suka kyautata suka gyara sai Allah ya tsorar da su akan abin da ya tsora su idan kuma dalilin samun wannan girma ya ruɗe su suka yi ɗagawa suka yi jabberanci suka yi takabburanci suka daddanne mutane kuma ga takabburanci ga rashin gaskiya ga rashin bin Allah ga kuma danne mutane suna ganin kamar wannan abun gado ne karfi da yaji ba wanda yake karba a hannu to ana nan ana nan sai kaga cikin sauki Allah ya kwafar da su ya daga wasu kuma wanda suna ganin wayannan kaman kaskastatu ne ba su ma da dalili ba yanda za a yi ma su zama wani abu su kuma sai su zo su zama wani abu su kuma sai su zama makaskasta shikenan dama haka Allah subhanahu wataala yace wa nuridu an namunna ala alladhina suqifu fil ardi wa naj'aluhum a'immatan wa naj'aluhum alwarithun haka Allah yake yi yana son ya ɗaukaka waɗanda aka raunana su a bayan ƙasa su kuma ya maida su sune shugabanni ya sa kuma su ne magada mulki magada ƙasa magada tafiyar da al'amura gaba ɗaya su kuma jabbarai Allah maida su sune ƙasƙasattu a rinka neman labarin kuma a rasa Allah ya ce muka gadar ma al'umman da zai na kanu yusar afuna mutanen da aka suka kasance ana raunana su muka gadar musu da masharik al'ardi wa magaribaha gabacin ƙasa da yammacin ƙasa allati barakana fiha wanda muka muka mata albarka wato sai aka ƙara musu ba kaman yanda ma fir'auna yake ga me yake fir'auna yake ga misra ko ba haka ba amma su bani isra'ila fa tun daga sham aka yanka ga baki daya aka hada da falastinun da abin da ya shafi jordan da misran gaba daya har kasa wajen magar duk aka aka tattara aka dan samu shine majarik al-arf kuma gariba a lokacin kuma duniya a wannan lokacin wurin center of civilization din ke wurin ne iya wuraren ci gaba wurin ne manya manyan gurare sauran kuma majiya ne wannan guri yasa Allah ma gaba ki daya ce hudan rana da mafadanta allati barakana fiha wanda muka mata albarka ga albarkan kasar sham mai dausa mai ni'ima mai itatuwa mai tinu mai zaitun mai dur ko ba haka ba ga kuma misra wanda take da ruwa nilu mai albarka duk gabaki ɗaya suka koma karkashin bani isra'ila watan makalimatu rabbika kalmar ubangijin ta kenan sai ta cika alhusna wadda take mai kyau ala bani isra'ila bisa bani isra'ila menene kalma mai kyau wa nuridu annamun wanda na faɗa yanzu bima sabaru sakamakon hakurin su bisa cutar da su da aka yi tayi na shekara da shekaru da hakurin su bisa bin Allah wadan marna ma kana ya sana'u fir'aunu muka muka rugurguza abinda fir'auna ya kasance yana aikatawa wa qaumuhu da shi da mutanansa na jabbaranci da girman kai wa ma kanu ya arshuna da duk abinda suka wato ana maganan ma'anawiyan da kuma shakliyan duka Allah subhanahu wataala ya halakar da abinda fir'auna ya ya halakar da abin da fir'auna ya na ma'ana ya halakar da abin da fir'auna ya yi shakalan shine dammarna ma kana sunan fir'auna qaumuhu wa ma kanu ya'rifuna ma kanu ya'rifuna yana nufin duk gine-gine gine-ginen da suka yi a haramu ne menene sun kawata wuri sun zayyana shi Allah ya halakar da wannan sannan kuma ya rusa mulkin system din gabaki daya illa ya rusa shi in entirely ya zama babu shi ma gabaki daya to rusawar kenan kala ce na'am وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فعتوا على قوم يأخذون على أسنان لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون نعم to an gama da ɓangaren fir'auna yanzu kan ya gama an halakar da shi an share shi an share mutanensa to dama Allah subhanahu wata'ala ce zai ba su khalifanci a bayan ƙasa kuma fa yanzu da kaifa ta'amalu ko ya ga me za ku yi to yanzu su an fara nasu sun ka annabi annabi Musa ya samu an ru'an kowa tsoro ya ya kauce masa ana gani ga fir'auna nan da dukkan manya-manyan fadawansa domin da an bar ɗaya ko kaɗan daga cikin fadawansa za a ce zai koma ya tattara mayaƙa ya sake kirya daula to ga baki ɗaya ƙwansu da ƙwarƙwatansu Allah ya tattara su ya zuwa su a cikin teku sun ya teku ya haɗe da su sun nutse ga baki ɗaya kowa ya zai zuba sauran kurkushin ko mutanen fir'auna sun ƙare kenan ba fir'auna ba mutanensa sai kuma wuri ya zama gado na bani Isra'ila to yanzu kuma bari mu gani su ko bani Isra'ila yaya za su yi Allah subhanahu wata'ala ya ce wajawazna bi bani Isra'ila al-bahara sai muka ketare kogi na kulzum wato da bani Isra'ila fa atau ala qaumin yaqfuna ala asnanin lahum suna cikin tafiya sai suka je sai suka samu wani wuri wani ƙauye wasu mutane suna ta faduwa suna sujada wa gumakansu alu sai suka ce ya musa ya kai musa idan allah na ilahan kama lahum aliha mu ma kama na gumaka kama yadda waɗannan suke da nasu gumaka wato ga kera mana gunki wanda za mu rinka masa sujada muna gaishe shi Ƙala sai annabi Musa ya ce innakum qaumun tajhaluna lalle ku mutane ne jahilai lalle ba ku san meye addini ba ba ku san aikin da ake na har yanzu ba ku gama gane menene manufan addini ba addinin da aka ce muku a daina bautan kowa sai Allah shi kaɗansa kuma shi Allah ne kuke son a ɗauko wani abu kuma daban a ce an yi muku shi shi ma ku rinka faɗuwa kuna masa sujada to nan za a iya ce an ɗan musu uzuri saboda su aisha sabbin musulunta ne domin ko da yake aka ce sun faɗa ai ba duka su ne suka faɗa ba wawayen su ne suka faɗa an gane na'am
inna ha'ula'i mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun inna ha'ula'i waɗannan mutane da su suna wannan hauka suna wannan shirme wai na bautan gumaka ai mutabbarun ma hum fihi abinda suke yi halakakke ne abu ne wanda Allah zai lalata shi kuma ya riga ya lalata shi kuma a lahira baya da wani sakamako mai kyau ƙarya ne wa batilun ma kanu ya amalun abinda suke aikata wannan ƙarya ne ba gaskiya bane ba wanda yace a bauta wani abu ba Allah ba ba wanda yace aje wani abu zai zama signboard wanda shine za a rinka masa sujada a madadin Allah babu na'am قال غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين قال يتي أغير الله يزكم ولن الله أبغيكم إلها zan nema muku shi a matsayin Allah banda wautanku yanzu in ɗauko wani abu daban in zo in ajiye muku shi a matsayin Allah ku rinka masa bauta wa huwa faddalakum bayan kun san Allah nan fa shine ya fifita ku da waye kuke wasjada duk lokacin da ake ta fama da Fir'auna har Fir'auna ya halaka har me me kuke musjada wa kuke roƙo lokacin da kuka shiga cikin halin tsanani na bani Isra'ila kun samu wani abu da kuke duk lokacin babu wani gunkin da kuke bauta ma sai yanzu ne za a yi muku sabon wani abu kuma wai shine makoma shine ya komar da su baya a ghairar Allah yanzu wani Allah abdikum ilaha zan nema muku a matsayin Allah ai dai ba kuma ta Allah ba wa huwa faddalakum ala alamin ai shine ya fifita ku ya tsayar da ku ya ba ku gata ya muku komai yanzu kuma sannan kuke son a yanzu kuma sai ayi sabon wani wanda ba shi za ku ba za ku gode ma wancan wanda ya wancan abu ba sai an kawo muku wani Allah ya sauka na'am وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم تستهزئون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa faddalakum 'ala al-alamin ya fi fifita ku akan alamina to duk mafi yawanci irin wayannan ayoyi suna zuwa wasu suna hauka na fassara ko kuma shirme shine ma har wasu imammu sai su dauki irin wayannan su in kirista ko ba yahude ko wani makiyin addini ya dauki wata aya ya juya ta irin tunaninsa kai a matsayinka na musulmi in dai kai ma ba Allah bai maka rabuwa a hankali ba yaushe zaka saurare shi har ma a ce wai ka nemi mutane a zo a jajjara waɗannan a dan musu karima dan kar kafirai su dauka suna da nasara a kan irin wayannan wuraren tutur suna nan kuma duk abin da ba yahude ko ba nasara zai faɗa ya shine a baya musulunci tuntuni ya ci gaba kuma yanzu musulunci baya tsoron kowa duk wanda zai yi wani barnan sa yayi wani sukan sai ya dauko wasu abubuwa na musulunci ko ayoyi ne ko hadisai ne karkata su yayi soki musulunci wallahi ba ma da bukata shi muke yi ta ba wani shasha da zai zo kawai yana ga mana cewa a soke hadisi kaza a bata maganar annabawa kaza a yi wa aya kaza kwaskwari ma saboda ne sara suna amfani da wannan suna kankan a kanmu yau shekara da shekaru ba mu iya ba mu ba mu soke ba mu yadda ayoyin Qur'ani sun tabbatar da abautar amma ba musulunci ne kafa bauta ba a duniya musulunci ya zo ya samu ana bauta tun zamanin Annabi Yusuf kun ta ba kan mai da shi bawa ra musulunci ya zo ya gyara ne wa irin yan bautan ma ya mata ka'ida yace ga shi dole ka ciyar da shi dole ka tufa da shi karka dora masa aikin da za ka musulunci baya kyaman a ce ai an bautar da mutane musulunci ya da akwai abudu babu wannan duk duniyar kafaran duniya su taru su ce musulunci ya tabbatar da bauta ba ma ja mun tabbatar kuma ba aiki bane ba abun kunya bane idan ana son a buga a kira mu mu a tara mu da mu da kiristoci duka ko kuma da mu da maciya addinin musulunci su zo su ce mana mun bautar da musul mun bautar da mutum mu gaya musu tarihin bauta su ji kunya su ne asalin suka kirkiro da bauta kuma turawan yamma su ne ma suka zo suka bunƙasa bauta suka rinka sayan yan abuka suna zuwa suna bautar da su a america suna musu noman shinkafa da sauran suna ba wa sarakunan mu kuɗi suna ce a kama musu ta kowane hali to da haka musulunci ba shi yayi wannan aiki ba amma shi musulunci ya zo ya samu ya samu duniya cikin dazasta na bauta kuma in ka zo kai magana mace to shi kenan zamanin annabi isa da ya zo ya sauke bauta ne to me yasa kike neman kamar alfahari da maganar bauta zamanin annabi Musa da yazo ya soke bauta to mu zan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yazo yi bauta kwaskwari ma ya mata gyara amma musulunci ya rinka bada way out ma yanda za a yi tattara ba ibn na is warqabatul mu'mina is warqabatul mu'mina to haka magana an zanta ai Allah ya ce wa huwa faddalakum ala alamin wannan asiri yake yanzu sai su su nuna mana inda Allah ya fifita su akan alami abinda aya take nufi faddalakum ala alami zamanikum kuma ba su kadai ne Allah ya fara cewa faddalakum ala alami ne ba yawa to dan haka wai ta a'a ai an ce su ne ma Allah ya fifita su akan alami na wai ya fifita sai sai a dauki alami nan tun daga farkon duniya har ƙarshen ta baki kuma Allah ya nufi ba na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in anjaynakum kai bani Isra'ila ku tuna lokacin da muka tserar da ku fa min ali fir'auna daga dangin fir'auna waye tserar da ku gunkin da kuke son a kafa muku yasumunakum su'al azabi su din nan bani kafaran fir'auna suna ɗanɗana muku munanan azaba wannan ba ni'ima bane daga wajen wa ta zo muku daga Allah yuqattiluna abna'akum suna kakkashe muku ƴaƴayenku sun kakkashe kafin a haifi annabi Musa sun zo kuma sun kakkashe bayan ma an aiko annabi Musa ma don su kare ku wai su halin da za a san suna raya matan ku don saboda su aure matan su haifi zuriyan su na ku zuriyan ta tsare wa fi zalikum bala'un ai akwai babban jarrabawa a cikin wannan min rabbikum daga ubangijinku azimun wanda yake mai girma wato nan ibtila'un ne bin ni'ima ba wai ba wai fi zalikum fi zalikum ai fi ta'zibihim lakum bala'un bani a'a wa fi zalikum fi inja'ikum min zalika albala'i bala'un akwai bala'i ibtila'u me ma'anar ibtila'u ibtila li yanzura kaifa ta'maluna wannan bala'u ne na ni'ima ba bala'u na ni'ima ba da yawa ana ni'ima wannan tserar da ku daga mutanen fir'auna ibtila'i ne na ni'ima don Allah subhanahu wa ta'ala akashkuruna am la tashkurun Allah ya tsere da ku daga mugun sarki mai kisa mai hal mai yanka ƴaƴayen ku mai nenan ku to Allah yana jiran ya zo godiya godiyar kenan yanzu kuke ce ayi wani gunki na'am
ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بأشر فتم ميقات ربه فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح وعصمه ولا تتبع سبيل المفسدين wannan gaba na farko an fara samun matsala da bani Isra'ila kenan nan an gwagwarmaya an hana su abinda suka nema to sai matafiya ta biyu Allah subhanahu wata'ala ya ce wa anna Musa 30 lailatan lokacin da annabi Musa ya tafi wajen miƙatin ubangiji wato Allah subhanahu wata'ala ya ce ya zaɓo mutanensa zaɓaɓɓu su zo su gana da shi za a ba shi littafi lokacin ba a sauko da attaura ba za a ba shi littafi za a ba shi umarni da hukunce hukuncen Allah su kuma za a zaɓa masa sahabbai to shine aka ce to su yi azumi kwana talatin tukun kafin a je a yi wannan miƙati ɗin shine Allah masa alƙawari talatin na lailatan kwana talatin wa atamamnaha bi asharin muka cika wannan kwanaki talatin da guda goma fatamma miqatu rabbihi arba'ina laila sai miqatin ubangijin sai ya cika wato arba'in wato malamai lissafi za ce qur'ani inda yake koyar da lissafi kenan nan ana maganan tarawa in an haɗa talatin da goma is equal to forty ko ba haka ba to a nan an ce bayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa annabi Musa wannan wato umarni suka yi azumi talatin sai ya kurkura bakinsa yadda ya sha ruwa ya yi aswaki ya goge bakinsa. To da ya kurkura bakinsa ya aswaki shi ke nan sai Ubangiji ya ce, ai ba haka nake son ka zo ba, ina son ka zo ne kana warin baki na mai azumi. don haka yanzu ka koma ka je ka sake ɗaukan azumi na kwana goma kai da mutanenka in ran da za ka zo ganawa da ni kar ka zo da kar ka yi asuwaki ka goge bakinka ka zo da wannan warin bakin shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake la qalufu fa lisa'ini ahabbu indallahi min rihil miski wallahi warin bakin ne azumi shi yafi soyuwa a wurin Allah akan wato ƙanshin almiki na rasa ina ne wasu ƴan dagaji masu da'awan sanin sunna na ƙarya wai suka samu matsawa cewa ha ba laifi kana iya yin broshin da makilin ko da da rana ne ai bai bakin cikin ka yake ba za ka iya yin broshin da makilin ba za ka zauna bakin ka yana wari ba to ina aka san to wannan nan ba san ma ne suke mutum addini hakurin da za ka yi sai bayan ka sha ruwa ka yi burush ko haƙurin da za ka yi sai bayan ka gama suhur ka yi burush duk wani halakakke yana ce maka da rana ma ka yi burush don kar bakin ka zawa zawa ka ɗauki azuzuwa ki kana yawo kana ci da rana wai ai ba matsala ba ne don kana azumi wannan matsala ce ilmiya amma a cikinta akwai hauka da shirme da halakar da mutane tun da abin da ga annabi sallallahu alaihi wasallam warin bakin ne azumi lokacin da zai sha ruwa Allah ya ji sauka akan ƙarfin almisi to kai da ka sha ruwa kai da kake asuwa kake brush da kai kai da safe kai da yamma da wani da wani warin baki za ka sha ruwa kuma da haka addinin musulunci ba gaye bane in za ka yi gayen ka je ka yi gayen ka malam yawa addinin musulunci addini ne aqida ne in ta maka shire in ba ta maka ba oho yadin da kamar musuluncin ka wani addinin daban amma ba gaye ne addinin musulunci ba shari'a ce kuma tana tafiya ne da hankali tana tafiya ne daidai da abin da Allah subhanahu wataala ya ce yana so ba abin da kake so ba saboda haka kar wani ya kuskura ya koya maka cewa wata rinka buroshin da rana da makilin zai halakar da kai ne warin bakinka Allah ya fi so hadisi ne sahihi akan ƙanshin bakin wanda baya azumi to ka ga annabi Musa an sa saboda yayi aswaki zai je gana da ubangiji ubangiji ce ya je ya sake azumin kwana goma ya zo da wannan warin baki shi Allah ya fi so shari'a ce ba ba wauta ba ba ba ba ba ba tunani na mutum mai dakutaccen kwakwalwa ba na'am to fatan mun miqatu rabbihi 40 layla sai miqatin ubangijin sai ya cika kwana 40 wa qala musa li akhihi lokacin da musa zai je munajati da ubangiji sai ya nada dan uwansa ya zama masa wato khalifa a cikin bani isra'ila harun shine annabi harun yace ikhlifni fi qaumi ka zama khalifa na a cikin mutane na wa aslih ka gyara komai ka gani ka yi gyara wala tattabi sabilal mufsidina kada bi kada ka bi tafarkin mabarnata wannan yana koyar da shi yanayin khalifanci kenan kuma har yau har gobe haka khalifanci yake asli ne wala tattabi sabilal mufsidina duk lokacin da aka ce kai ne khalifa to akwai musulina akwai musulmina dole za ka gaji wa'annan to duk inda ka ga musulmina ta yazo nemi jago jikinka a haɗu a yi aiki wa musulunci musulina ya ke su to za ku ga yadda annabi shi annabi harun ya yi sassauci a kan musulina da matsalar da aka samu saboda haka duk wanda Allah ya sa shi ne madadin wani jagora na jami'a to ya zaman to yayi ko zai bakin jinin da ya kai na gwano yayi in dai akan gaskiya ne yawa kai ko da in dai akan gaskiya ne duk wanda baya son ka banza da shi in ya ce zai barka kore shi ya tafi abin sa ya yi zaman sa wannan duk malaman sunna na kirki haka suke su ne ake ce musu la yakafuna billahi laumata la'i idan dai ka san akan gaskiya kake ka yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa shawirhum fil amri ka shawarci mutane kan al'amari do to shawarar akwai mai bada nagari akwai mai bada na banza wai za a zanta fa tawakkal ala Allah in ka tashi ka ga abin da yake nagari sai ka bi kawai ka rabu da shawarar mutanen banza to wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi Musa alaihi salam ya ga wa dan uwansa Harun kai kai gyara karka bi tafarkin al-mufsidina masu banna na'am ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وكر موسى طريقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين نعم Allah subhanahu wata'ala yace walamma ja'a Musa limiqatina to Musa ya rabu da mutanansa ya basu annas hannun Annabi Harun lokacin da Annabi Musa ya zo wajen miqatin mu wa kallamahu rabbuhu ubangijin sai ya masa magana min wara ijabi yana jin magana na zatin Allah yana jin dadin maganar ubangiji ala sai annabi Musa ya ce rabbi arini anzur ilai ya ubangiji kai mun kasafi in ganka wato idanuna ta ganka ala sai ubangiji yace lan tarani ba za ka ganni ba ba zai yiwu ka ganni ba lan dama ana aiki da ita na nafi ne yanzu ko musul mustaqbal in dai a duniya ne al'ana aw fil mustaqbal lan ba za ka ganni ba don idanu ba ta gani na walakin zur ila aljabali sai dai da wannan yan kananan idanun naka domin idanun mu duk girman sa kanana ne ko ka duba dutse fa in istaqarra makanahu idan wannan dutse sila annan kaga yana nan ka saufa tarani to za ka gani falamma tajalla rabbuhu lil jabali yayin da ubangijin sai tajalli ga dutse wato ya tajalli na jalala ga dutsen tsori sina ja'alahu dakkan sai Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan dutse ya zamanto ya rugurguje wa qarra Musa sa'iqa Musa ya faɗi somanne wato a cewa ka gani kama ga dutsen da ubangiji ya yi ta jallin ɗan haskensa a jikinsa ya sa da dutsen da kai duk babu to ina a ce shi Allah ga baki ɗayansa Abdullahi ibn Abbas ya ce ma ta jalla minhu subhanahu lil jabali illa qadar al ubangiji da yi tajalli ga dutse ba sai gwargwadon abin da bai wuce yar kuri ba na haske zati ya buɗe wa dutse shikenan sai babu dutsen ya rugurguje nan falamma afaka lokacin da annabi Musa ya farfado daga sumansa ala sai ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka tubtu ilaika na koma zuwa gare ka wa ana awwalul mu'minina ni ne farkon masu imani da girman ka na'am wannan akwai wato a fawaid wanda suke da yawa anan sai dai ba nan da nan ake idrakin su ba sai waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake da su yanzu dai Allah ya tafi dutse ya rugurguje kuma yanzu ka je dole sina a dutsen nan yana nan da alahu dakka na to dan haka wato dai wato shi Allah subhanahu wata'ala ya wato ma'ana yayi wato ya annabi Musa ya fana an sai dutsen ma ya fana an sai babu shi babu alamar sa domin zalika bi anna Allah huwa al-haq to tunda wannan min dunihi ne to sun zama batilu shine da alahu dakka karra Musa sa'iqa wato amma asalin dutse yana nan za a ganta a dutsen sa amma ba a lokacin da ake magana ana magana cewa an masa yayi an an an an shafe shi yawwa yawwa to wannan asalin abin da masana hakika suke fassarawa kenan akan wannan aya na'am
قال يا موسى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين قال sai ubangiji yace ya Musa ya kai Musa komi yana da limit ɗinsa kai ma kana da limit ɗinka kamar yadda Jibrilu ma yake yana da limit ɗinsa lokacin da suka yi mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je sidratul muntaha ya tsaya a nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya aboki zai rabu da abokin tafiyan sa ne ya ce a umamin na illa lahu maqamun ma'lum kowannen mu yana da iya inda Allah ya ajiye to Musa iya inda Allah ya ajiye kake nan ru'ya ba ta ka bace ru'ya makami ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ka tsaya inda aka ajiye ka kowa ya tsaya inda aka ajiye shi Allah sai ubangiji ya ya Musa ya Musa ka ga dai yanda abu ya faru ka faɗi ka suma ka kasa ɗaukar haske in nisafai suka ni fa na zaɓe ka alal nasi akan mutane to kaga nan ma karatu mai karamin karatu ko wanda karatunsa babu hankali a ciki ko bai samu jagoran malamai ba anan ma zai taba zai iya halakar cewa tunda dai wa'ancan mutanen suna dauko irin wa'annan bari mu dauko nan Allah ya ce ya zaci annabi Musa akan mutane kaga har manzon Allah ko a to ayata za ta ce mana ayi to karatu ba hauka bane ba ana karatu aiki ne na basira da hankali yawwa in tsafai suka ni na zaɓe ka alal nasu kan mutane bi risalati na zabe ka na baka manzanci na fifita san mutane da yawa ba manzanni bane ba ma annabawa bane amma kai na baka annabta bayan annabta na baka manzanci bayan manzanci na saka cikin ulul azmi min ar-rusul wa ba haka ba wa bi kalami kuma a cikin annaba kai ne muka yi magana gaba da gaba sauran ne wala yin gado ake magana da ku kai har an ƙara maka dan haka fa hukma a sai suka ka karbi iya inda aka baka wa kun min ash-shakirina ka gode wa Allah wannan yake nuna duk inda kake hankoran mukamin na gaba da kai sai ya ruto ka hau to baka cikin shakiru ka duba iya inda Allah ya maka in ka shi wani wani in ya ji wani ya ji da kai ka shi wani ko ka gode wa Allah abin da ya baka amma ka ta hankoro har yanzu barka dama masu dama masu malamai ne suka ce ka duba na daga da kai sai ka gode wa Allah mutum kana duba na gaba da kai ba za ka gode wa Allah ba to duk in kana hankoro babu kuma malamin mai na cewa ba inda ake halaka ya wajen neman ƙari in ka ga mutum ya halaka malami ne wajen neman ƙari ne na ilimi ya kai kalace kalace ya tono guba kamar yadda wani ya tono a kan kuma haka wani haka nan in ka ga mutum ya halaka a wajen mulki an kama shi an bindige shi yana wani kwamanda da ne ne shugaban ƙasa sai sai kuma bari ya ku ko ba haka ba saboda shi ma ya hau kujerar to shi ke nan da an daure da da wayar da suka shirya ko za a harbe su kaga ya dawo a kan da sai bilina kenan ko haka ne in ka ji mutum ana daddaure da an ce FBC sun tafi da shi to kuɗin da yake da shi yana da wadata sau ya gani mutum shi FBC sun sun kama babban in ba babba bane kuɗin da yana da wadata ya shiga neman ko ko da kwayoyi ko da ya koke ko kuma ibin kaftar kayan gwamnati ya kara to shi kenan sai ga an kama kyan daure to dama wajen neman ƙari da rai da iya wanda Allah ya baka anan kake ci anan kake fadawa cikin halaka eh min haisu lam yadri annasu mafiddatan kamar yanda Imam al-Bukhari yake faɗa mutane da yawa ba san guba na cikin romo ba ƙarin romo kullun romo romo to mataran za ka sha guba za ka sha abin da yake karfin ka to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake ka tsaya a nan ya Musa ka karbi abin da muka baka na girma da daraja ka kasance cikin masu godiya ga Allah ga wannan ɗaukaka kama da Allah ya har ka zama haka na'am وكتبنا له في الألوان من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر وأمر قومك وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين نعم وكتبنا له في الألوان من كل شيء muka rubuta wa annabi Musa to kaji min kulli shay'in nan ma fa muna da magana anan eh an rubuta wa Musa komai kulli shay'in komai in kullin nan kullin kulliya ne allati tastabiqul kulla to babu har har qur'ani na cikin littafin mu a to ai kulli shay'in yahtajuhu bani isra'il muka rubuta wa Musa dukkan abin da bani Isra'ila suke bukata na na shari'o'i aka ba shi aje ba kulli shay'in ba Allah akbar muka rubuta wa Musa fil alwani a cikin alluna to nan ma akwai wani koyo an rubuta annabi Musa a cikin alluna alwahi jam'u lauhu ko fil alwahi a cikin alluna ina masu karatun allo ku ne ahlus sunna eh ku ne ahlus sunna masu karatu a takarda su ne ahlul bid'a eh su ne yan bid'a masu karatu a bango su ne yan bid'a masu karatu a allo su ne ahlus sunna Allah ma ya rubuta ya sa an rubutu a allo ana ce a kashe makarantar allo wai kuma mutum shi shine ahlus sunna amma yana ce a kashe makarantar allo to kai ka riga ka zo wannan halakacce ne su ne ahlul bid'a amma ahlus sunna su ne wanda suke riko da allo annabi Musa alluna Allah ya sa aka rubuta masa ba ta kaddu ba ba blackboard ba eh ba mu ce blackboard karatu a jikinsa haramun ne ko kuma a'a kafirci ne ko menene ba amma duk wanda ya tsokane mu mu masu karatun allo to mu ma za mu rama ba ma rama bane za mu gaya masa gaskiya an gane ko duk wanda ya doke tsokane mu masu karatun allo ya ce wai a da makarantar allo tsauyen shi ne bid'a ne ne ne shi ne dan bid'a masu karatun allo su ne ahlus sunna sahabbai a allo suka yi karatu mu zo mu zauna da kai da gaya mana in sahabbai mun yi karatu a blackboard waye dan bid'a waye ya kama da yahudu da nasara mai allo ko mai blackboard waye ya kama da yahudu da nasara mai allo ko mai book amma ba laifi bane kai karatu a blackboard ba laifi bane kai karatu a cikin takaddu da littattafai ba laifi bane mu a wurin mu masu hankali masu buɗaɗɗiyar kwakwalwa masu wanda malaman mu suka sa mana basira muka gane abu da kyau mu wannan duk daidai ne a wurin mu amma in an zo za a yi challenging din juna matukan ka kai challenging din mu akan allo to fa ba za ta hana mu mu fito kuma mu ragargaje ka ba saboda kai ne karkatacce Allah ya ce muka rubuta wa annabi Musa fil alwahi a cikin alluna min kulli shay'in dukkan wani abu da bani Isra'ila suke bukata na bayanin hukunce hukunce na halal da haram mau'izatan mun rubuta masa tun nau'o'in wa'azi wa tafsilan li kulli shay'in muka masa bayanin dukkan abin da ya shafi hukunce hukunce da shari'o'i wanda bani Isra'ila suke bukata an gane na'am muka ce kuzha da kuzha bi quwwatin kai wannan wannan littafi da muhimmanci da muhimmanci ina mai cewa a a ai an ce dutse ne na gwal sai dai a je a samu dutse in kuma ba dutse so an ce a'a malamai sun gano abin da ake nufi ana nufin arziki ne don farko kanzu ma aka ce tazka hadisin kanzu ya fara magana tazka sannan aka zo aka yi maganan dutse to dutse ana ana ana daukar ta fuskar isti'ara da za ka ga an raina hankalin mutane na an mai da su wasa kaza to yanzu kun ka bi kowace a ce annabi Musa ya dauki Allah nan ya matse shi ko ya rike da karfi abin da ake nufi kenan bi kowace su wani wannan ake nufi shi nan an ce maka ka rike wannan ka rike wannan addini wannan qur'ani ka rike shi da karfi sai kai haka saboda kai baki dace ne ana nufin ka ba shi muhimmanci wanda ce duk wani lafazin an kawo ko hadisi hablullahi mamdud wannan qur'ani maza Allah ce igiyar Allah ne da aka miko daga sama to sai mu kama yawo ta ina igiyar take tunda igiya a gaba wa atasimu bi hablillahi jami'an ku yi riko da igiyar Allah baki daya ana nufin a yi riko da addini ne ko ba haka ba abin da shi wancan na Kano ya fahimta ko kuma mutane su ce mu ruga da gudu muna cikin Najeriya Allah ya zugo ya zugo igiya a tsire ne ko Makka ko Madina mu je mu rike igiyan Allah jami'a mu rike igiya muna lilu to kaga su ne suka kida humantar da hankalin ku suna so kuma su sai hanyar fahimtar gaskiya shi ne kida mutu a cikin a cikin alqur'ani akwai istiarori yawa akwai kinayoyi yawa wannan fanni ne na balaga in baka iya maka da gun malamai su koya maka na'am aka ce ba ku sahabi quwwatin ka karbe ta da gaske da jiddin wajihali ka yi kokari ka iya ka haddace ka yi ta ijtihadi ka iya ka koyar ka tabbatar shine abun abun nufi an gane wa amar qaumaka ka umarci mutanen ka ya akulu bi ahsaniha su yi riko da mafi kyawun waɗannan ayoyi su aiki da ita na'am sa'urikum daral fasikina da sannu zan nuna muku bayan waɗanda suke fasikai wato za a ga za ku ga bayan su to yanzu nan sa'urikum daral fasikina aiwa ba don nuna muku ma'ana ba zai nuna musu ga gidan fasikaitan bane a'a zai zai rinjayar da su akan waɗanda suka saba ma Allah har su mallaki gidajen su koma su gaji wuri na'am فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين نعم فأرسلت لتنزل جو يدع الذين يتكبرون في الأرض وإلا سكي جرمان كي أبايا أسا suke jin su wasu abu ne sun fi ƙarfin wani ya zo ya gaya musu gaskiya sai dai su su fahimta da kansu dan me yasa za a turo wani ko annabi wani ko wane ne ya zo yana faɗa mana cewa shi ne kaza kaza za mu yi a mu za mu gane da kanmu ko ko mu ne ya kamata mu duk abin da muka ga ya dace to Allah subhanahu wata'ala ya ce to irin wayannan sa asrifan ayati allazina yatakabbaruna fil ardi wayanda suke girma a bayan ƙasa zan juyar da hankulan su ga barin imani da ayoyina suna gani sai su sai ta sai ta sai ta sai ta sai ta dulmiye musu sai su kasa gane nan yatakabbar fil ardi bi ghairi haqqi masu girman kai a bayan ƙasa ba akan gaskiya ba wani yarau kulla ayatin duk wata aya da suka gani la yu'minu biha ba za su imani da ita don Allah ya duk yadda zukatan mutane ya makantar da su ya kurumtar da su to duk abin da aka gaya musu na gaskiya ba za su karɓe shi a matsayin gaskiya ba na'am wa in yarau kulla ayatin la yu'minu in sun ga kowace irin aya ba za su yi imani da ita ba wa in yarau sabila al-ghaybi wai iya rau sabilar rusidi idan sun ga tafarkin shiriya la ya tafi zuwa sabila ba za su rike shi a matsayin tafarki ba wai iya rau sabilar gaini amma idan sun ga tafarkin bata ya tafi zuwa sabilan sai su rike shi a matsayin tafarki Allah subhanahu wa ta'ala ta zalika abin da yasa Allah ya musu haka bi annahum saboda su kazzabu bi ayatina sun karyata ayoyin mu sun kin imani da ita wa kanu anha ghafilin suka kasance marasa na gabarinta na'am والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة هلكت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون والذين كذبوا wanda suka karyata da ayatina da ayoyinmu wani ƙa'il akhirati suka karyata zuwa lahira suka ce babu lahira habiqat a amaluhum wa'annan ayyukan su ta ɓaci duk wani abu da suka yi na kirki da za a bada lada a kansa to su ba za a ba su lada ba in ma Allah zai musu wani abu sai dai ya ƙara musu lafiya ya ƙara musu dukiya ya ƙara musu jin daɗi amma lahira ba su da komai ayyukan su ya ɓace a duniya in sun je lahira ba za su ga sakamakon ayyukan ba hal zauna to ai ba a saka musu da komai ba illa ma kanu ya'malun sai da abin da su kasance suna aikatawa shine aka saka musu da shi tunda ba su yadda da mai lahiran ba ba su yadda da wanda ya yi aljannan ba ba su yadda ma za a je lahiran ba da haka ba su da rabo a can lahira sadaqallahu alazim وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعليكم السلام ورحمة halwa da itikafi to halwa nau'i ne na itikafi din amma ita halwa wato ibada ce wanda mutum yakan keɓi kansa ya ɗauki wasu adadodi na zikirorin Allah domin ya samu biyan bukatansa a wurin Allah don haka tana da fuskoki iri-iri kana iya yin ta a matsayin itikafi kana iya yin yin ta kuma ba a matsayin itikafi idan ka yi ta a matsayin itikafi ta haɗa biyu ta zama kalwa ta zama itikafi idan baka yi ta a matsayin itikafi ba ta zama kalwa kawai an gane don haka kalwa nau'i ne na itikafi amma ba asalin itikafi ba shi kuma itikafi dama Allah ya ce wa antum atifuna fil masajidi dan haka itikafi gabaki ɗaya ya taƙaita da sai a masallaci wanda kalwa ko ba lallai sai a masallaci ba amma ko da yake majority waɗanda suke kalwa suna yi a zawiya ne dan haka ana ganin kaman ba a masallaci suke ba a masallaci suke saboda wasu yawancin masallatan zawiyoyi akan gina wasu 'yan ɗakuna kusa da masallatan wanda duk abin da ake a masallatan kana ji daga wannan ɗakin za ka iya yin duk abin da ake yi na jam'i da komai da komai wasu akan yi su a manne da masallacin wasu akan yi su a nesa kuma tun kafin zuwan musulunci a ina aka ajiye maryama a masallaci amma cikin masallaci kullama da kala alaiha zakariyar mihraba a ce wani mihrabi ne aka yi kamar hasumiya ko wani abu na masallaci ba wai tana cikin masallaci ne inda mutane suke haɗuwa suna ibada ba a wani guri ne a gefe kuma ibadar take yi kalwan take yi an gane waje da inda harisa har ta samu karama na Allah yana sa a kawo mata abincin aljanna qala ya maryamu anna laki hada maryamu daga ina to da tana tsoron ku zai ta ce a kasuwa ta siyo to amma da yake su ba sa tsoron su faɗa masa gaskiya su ba annawa bane amma abin da Allah ya musu na karama ba su ba su ba su koyewa sai ta ce huwa min indillahi inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab Allah na iya kawo abin da baka zato a lokacin da ba lokacin ba hunalika da'a zakariya rabbahu lokacin zakariya sai ya samu farkawa annabin Allah ne amma da ya dan gafala a wani abu sai ya farko ta farko ne ah idan kana idan ka idan Allah ya kasance yana kawo abin rani da damuna abin damuna da rani wanda ba iya samu sai da damuna ka to sai yana iya kawo haihuwa a lokacin da ba lokacin haihuwa ba na tsufa shekara ɗari da wajen zikirin to bari roƙi Allah rabbi ne wa hanal azam minni wa anta ala rahmati dayba wa lam asbi du'aika rabbi tajiya bai da rabbi abdi min ladunka ko waliya ya rusuli wa ya rusu min ali yaquba wa ja'al rabbi rabiya ya zakariya to ka gani don haka kalwa wani abu ne na ibada wanda bai zama kaman itikafi ba itikafi kuma ana son a masallaci za ka yi shi shi ma daidai ke da kalwa ibadu za ka yi ta yi ba ba ka kamar su karatun alkur'ani suna kiloli da sauransu amma ba za ka shigalta da kamar yawan rubuce-rubuce karatun ilimi da sauransu ba kuma ba za ka rinka mukalada da mutane ba sai dai kawai tsakaninka da Allah ne sai dai in wani abu na larura na dole dole su yi magana wannan shi ne na na Na'am. Eh wannan